بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ويقول المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن للعبادة أربع قواعد وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربعة فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها هم أصحابها فقول القلب هو الاعتقاد ما أخبر الله تعالى عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له مخالفة المخالفة له والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاع والإخلاص والصبر على والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره والرضا به وله وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات, والإخبات إليه والطمأنينة به ونحو ذلك من أعمال القلب التي فرضها آكد من آكد آكد من فرض أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله أحب إلى الله أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح وأما وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات والمساعدة ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك وقول العبد في صلواته إياك نعبد التزام أحكام التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها وقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى والله والله الموفق بمنه وكرمه والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى وآله وصحبه ووارثيه وحزبه تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب الحمد لله
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهكى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Lahadi a 16 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 wanda ya daidai da 3 ga watan Mai 2026 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin tajridut tauhid al-mufid na al-hafiz al-allama ahmad ibn ali al-maqrizi yau insha Allah da shi ne zama darasin mu na 41 a jiragen darasa da muka yi a wasu wannan littafi malai ce wa alam anna lil ibadati arba'a qawa'id wa hiya tahaqquq bima yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yardahu wa qiyamu dhalika bil qalbi wal lisani wal jawarih العبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع ashabul ibadati haqqan hum ashabuha a bayan za a tuna malam yayi mana bayanin wato sirrin bauta yace duka an gina shi ne akan san Allah mafi ƙoluwar soyayya sannan kuma wannan soyayyan ta lazimta bawa ya zama ya sauka ƙasa sai abin da ubangijinsa ya ce ya yi sannan ya miƙa wuya a duk wani al'amarin ubangiji shi ya riga zama ina ka fito mai ubangiji na ya ce ina za ka mai ubangiji na ya ce shi ne anan zai ci gaba a sannan kuma yayi magana akan cewa bauta ana gina ta ne akan al-ikhlas wal mutaba'a ana gina ta ne akan tsantsanta ba wannan bautan ga Allah ya zama shi kare yake san Allah ya bada lada ba wani mahaluki da zai baka lada in ba Allah ba sannan kuma na biyu shine a gina wannan bauta akan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan biyayya gare shi akan shi maza Allah shi ya tsaye da kai akan wannan ibadin da kake yi ko dai da daki dakinta in abin da kake bukatar daki daki ne ko kuma a wato usul din usul wato yanayin asali ya zama yana koma ba asalin da maza Allah ya koyar to shi ne anan malam yake ci gaba da faɗin cewa wa alam ka sani kai mai karatu anna lil ibadati arba'a qawa'id shine wato ka sani cewa bautan Allah tana da ƙa'idoji guda hudu duk wani bauta da za ka yi in ba su cika wannan ƙa'idoji ba to ubangiji ba ta karba ba wa iya ta haƙa kuma ma yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yarda shine duk ibadan da za ka yi to ka tabbatar ka bincika cewa Allah yana son wannan bautan yana maza Allah yana son shi kuma ya yarda da shi shi ubangiji kaga nan bai ce ka ga tabbatar cewa kai kana son abin ba cewa kana so wannan ba shine abin nema ba a'a ka tabbatar cewa Allah yana son wannan bautar da kake yi ta ina ko zan san Allah ta'ala na son wannan bautar shine zama manzon Allah shi ya tsaye da kai akan wannan bauta baka ƙara ba baka rage ba iya iyawanka ƙari yana nuna akwai wani bigire kenan to addini Allah ta'ala ya riga ya ga mana cewa ya riga ya cika alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ya riga ya gama bayanin cewa addini a cike yake ko ruwa ne yayin da yake cikin kwatanniya ya riga ya gama cika to in dai kasa sai dai sai dai kaga yana zuba kuma ba dai da musulunci haka Allah ta'ala ya gina shi saboda haka duk bautan da zaka yi ka tabbatar Allah ta'ala yana son wannan bautan ta ina zan san Allah ta'ala yana son wannan bautan shine harshen manzon Allah manzon Allah shi ya gaya min cewa in yi wannan ibada maza Allah shi ce mi sallah ta haka to Allah yana son sallah maza Allah shi ce mi azumi Allah yana son azumi shi ce mi zakka Allah yana son zakka shi ce bayan wato an sallabe sallah mu yi tasbihi da kabarbari a 33 33 to Allah yana son wannan to yanzu duk wani a wanda ba wannan ba to kaga shafifar kake ma ubangiji in kace Allah yana so misali mutum ya zo ya dinga tuma yana rawa yana cewa Allah Allah kuma yana rawa yana dukan kirjinsa yanzu wani ya gaya masa Allah yana so to kaga yanzu ba ibada yake ba yana yin wani abubuwa ne son zuciya kawai mutum ya zai zagaya farin kyalle a a ta faɗa wasu wasu maganganu a cewa maza Allah yana wajen to wani ya gaya muku maza Allah yana wajen wai wai ce maza Allah ya kawo ziyara a wajen wa kuma ya ce ubangiji yana ba da ladaddaki na mutane kaza da kaza da kaza duk wanda ya zauna a wajen domin ita ibada cewa aka yi at-tahaqquq bima yuhibbu Allah wa rasuluhu ka tabbatar Allah yana so ya yarda da abin ya yarda da shi to yanzu in ka ce in ka ce ka ce ka san cewa Allah yana son abin to sai dai ɗayan biyu ko dai kai maka ce ka ce mana ana maka wahayi ko kuma ka ce maza Allah ne ya gaya maka in kuma maza Allah ya gaya maka tunda kai ba rayuwa kai da maza Allah ba to a ina a ina kaji mabanti kai to kaga abu ya kuma ya zama wato ta'addanci kenan addini yanzu misali kawai in zo in ce na yi mafarki yanzu wani sai ya barki ma ce shi a ce bar addinin musulunci ba shi ke ba shi kenan ba na tabbatar ba wani mai hankali zai ce wai ya bi ce ya yi mafarki ya ce annabi ya ce masa ya je ya rike kiristancinsa ba wani mai hankali zai ce ya rike wannan mafarkin amma yanzu kaga mu yanzu salatai da waye da sauransu kowa zai kawo ce mafarki yayi ko ba ya ce matsala ne ya gashi kurarata ya gashi dani ne amma ba yanda za a ce ya ga manzo Allah manzo Allah shedan baya baya kama da shi amma kai baka san manzo Allah ba ka san shi ne ka taba ganin shi ne balle ka faɗa ka inda Abubakar ne ko Umar suka ga manzo Allah sai su ce eh tabbas shi ne amma yanzu kai baka san shi ba saboda haka shedan ya iya ce baka shi shi ne kamar yadda dan adam ba yanzu na iya ce baka shi ne manzo Allah ba suna faɗa ba in ka ga wani to manzo Allah ka gani haka sai faɗa shine at-tahaqqu ma yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yarda duk abin da zaka gina inda ya so sunan shi neman lada to ka tabbatar cewa Allah yana son shi ya yarda da shi abinda Allah yake so ya yarda da shi iri biyu ne akwai abinda shi yana cikin tsandaurin addini ne to shi wannan addaki dake sa da fillafillansa da kuma adunkulansa wannan sai ka jira matsala ya gaya ma kamar sallah kamar azumi kamar zakka za ka ga duk mazala na cewa sallu kama ra'aytu muni usalli kaga shi sai an koya maka khudu'an ni manasikakum ashe sai an koya maka to duk ibadi duka ne sai aka kira tsandaurin ibada wanda a cikin bautan ma to wannan su sunan su bauta saboda su su ne hakikanin yadda ubangiji ya bautar da jikunan mu mu bauta masa to wannan filla fillan su da dake dake su duk suna bukatar sai manzo Allah ya gaya maka ba wanda ya sai je kawo wata sallah yanzu wanda babu ita ya ce wannan sallan sallan gani ne da shehin sancani a karɓi masa wannan ba za a karɓa ba to banda wannan kuma sai kuma abin da shari'a dama ba ta zo ta gaya maka daki daki za ka yi ba amma ko ta gaya maka cewa ga wasu ka'idoji kar ka saba kamar a Najeriya ne Najeriya ba a ce maka misali a ga irin motar da za ka saya ba amma dai in ka sai mota sai a gaya maka ka'idojin bin hanya akwai wannan to haka ita ma shari'a akwai wasu abubuwan da ba a gaya maka daki dake cewa sai ga kaza za ka yi kadai ba amma dai an gaya maka ka'idoji an ba ka ka'idoji ka'idoji da za ka nemi ilimi ba faɗa maka ba amma dai lalle an ce dai in dai neman ilimin nan suna shi kiyaye addini to ka je ka yi ta hanyar gina makaranta ta hanyar kawo salamas ta hanyar kawo curriculum wanda kaga duk ba shari'a ba ta ce maka wai dole sai ka bi wani tsari wanda ake bi ba su magabata a masallaci suke yanzu kuma mu aukanta muke yi wannan mutum ba ya zuwa cewa wannan bid'a ce saboda wannan kamar da mutane muka taɓa yin katu a wurin nan suna daga cikin al-masalih allati arsala arsala shari'u hukmaha wannan shari'a ya saki hukuncin ta kawai ka'id shi wani objective ake son ka samar shi manufar amma dai duk ya tayar da kai babu komi a shari'a ta ce kawai ka sa ka sutunta jikinka amma ba hauke sa kayan shi na hausawa balare sa kayan shi na larabawa wasu su ɗaura zani maza wasu maza su dinga sa wando wanda ba wanda ce baka wannan dole ga yanda baka yi amma ne an faɗa maka ka'idoji cewa ka kiyaye mutunci ka kiyaye wato al'aurarka da sauransu saboda ka waɗannan abubuwa su ma wannan bauta ne amma me ake magana da bauta ana magana dole sai mutum ya faɗa a abinda ake magana shine in dace da manufar shari'a ne in na dace da manufar shari'a shi ke da yanzu kawo bida amma yanzu in misali wani zai kawo hanyoyin hada-hada sai aka duba aka akwai zalunci akwai nambacin aminci akwai riba a ciki kaga yanzu an sa abu shari'a kuma amma in ba haka ba je in kawo duk hanyoyin samun kuɗi na duk wani hanyoyin rayuwa na zamantakewa na in je in tayi abu na wannan shari'a ba ce ban koyi ba Allah ma yana son wannan ya da shi in dai har ya faɗo cikin abubuwa nan na kiyaye addini ko kiyaye rai ko kiyaye mutunci ko kiyaye a dukiya ko kuma kiyaye zuriya wannan duka in kai wannan duka bana ba ku wannan duk yana mutum abin da shari'a ta baka izini to shine malam yake cewa to duk abin da kake neman ka samu lada to ka tabbatar Allah ta'ala yana son wannan abu wannan shine sharadin farko bayan nan kuma sai ce wa qiyamu zalika bil qalbi sannan kuma in ka tabbatar cewa Allah yana son wannan ibadar to kuma wannan ibadar ta zama ta tsaye a zuciyanka daga zuciya kake wannan ibadar ba a baki ba in ya zama a baki kawai kake yi abin ya rabu na munafunci ba wanda zai zo ya sallah yana jin cewa shi kawai yana yi da mutane su gani haka wannan abin ubangiji ba zai karba ba saboda wannan ibadar ba ta tsayu da wannan a zuciya ba Allah ta'ala ce ya ra'uran nas wa la yadhkuru Allah illa qalila mudabbina bayna dhalik la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa da su munafikai su suke irin wannan aikin idan ba suna sallah amma kuma sallan ba ta tsaye a zuciyarsu ba ya zama ta abin da Allah yake so to ya tsaye a zuciyanka cewa Allah kake nufata wal lisan kuma a ji ba kawai ka ci- ka ji cewa kai kai imani ba ta kawa a wuna amma a ji- ba a ji ba ta kawa a bakinka a ji ya tsaye a harshenka kana faɗa ka san cewa Allah shi ya halice ka misali ka san cewa kuma tauhidi shi ya kamace ka sai ka kudurce a kyawun tauhidi a zuciyanka sannan kuma sai aka ji kana faɗa ba a ji kai shiru ba ba ka cewa Allahu akbar a ji- a ji kana cewa Allahu akbar Allahu ahad a ji kana faɗa ahad ahad haka wal jawarih in abin yana buƙatar aiki to a gashi kuma kana yi gashi a aikace bayan kayi a magance a kudurce a zuciyanka ka kudurce kyawun abin da kuma cewa ubangiji yana son abin sannan kuma a aikace a a magance gashi kana faɗa abin ba Allah ya ce ka faɗa a baki gashi kana faɗa sannan kuma a aikace kuma gashi kuma kana aikatawa da kika masallan mu sallah kaga tabbas Allah yana son sallah kuma ya yarda da ita Allah ya yabi sallah a wurare daban-daban Allah ya yabi sallah to daga nan sai ka ji a zuciyarka kana son sallah kai ma ka ji cewa sallah wani abu ne da kake ƙara samun cikakken gani tsakaninka da ubangiji to yanzu ya tsaye a zuciyarka kenan bayan nan kuma to sai abin da aka koya maka na duk wasu abin da ake faɗa a sallah a ci kana faɗa tun daga lokacin cewa yi me za ka yi sallah zan yi a can a lokacin ka fara faɗa ka ce Allahu akbar ka yi karatu alhamdulillah rabbil alamin ka gama ka yi sura ka ce Allahu akbar ka yi ruku'i ka yi sujada wannan ka ga imani ya tsaye a baki kenan sannan kuma a ka- ya ka an gan shi kuma a aikace a gabanka shine an ga an ga wato ka tsaya ka durkusa ka tsaya ran kafawa ka dago ka ga abu ya zauna kenan abu ya zauna to wannan shine abubuwa guda hudu da in ba ka yi su ba to ibada ba ta ba ta tsayi- ba ta tashi ba duk wanda ya zama yana yin ibada da Allah baya so to ibada ya yi ta banza in ya zama yana yin abu da Allah yake so amma kuma a zuciya ba dan Allah yake ba to ya yi ta banza in ya kasance ya kudurci a zuciya kyawun abu amma bai zo ya gaya wa mutane ba cewa ni musulmi ne ni ina yin shari'a musulunci ne to yanzu kaga abin da ya ba shi da bambanci da sahabban da suka gane wa wasu daga cikin mutane da suka gane maza Allah shi ke da gaskiya amma sai shi suka yi imani kamar Abu Talib Abu Talib shi ma ai abin da maza Allah yake yi da musulunci ya tsaye a zuciyarsa ya kashewa shi ke da gaskiya yana cewa sun san dan ba makarici wani haka suke faɗa yana cewa laulal malamatu aw hidaru hidari masabbatin la ra'aitani samhan bidaka mubina yace in ba dan zargi ba ko a aibata ni dan haka na rungume wannan addinin na san Allah addinin na gaskiya ne wato ashe ya tsaye a zuciyarsa amma sai ya ki faɗa shi kuma ka'ida dole in ka yarda cewa ba kwata da gaskiya sai Allah musulunci zaka yi to sai ka faɗa sai ka faɗa wannan shi a shahada din a shahada tana hukunta al'ila ka sanar da wani ba wai kawai a zama kai kaɗai kake yin ibadan ba ba ka ba ka gaya mutane cewa kai musulmi ne a wannan ba ba zai fushe mutum ba sannan kuma aljawari a same shi kuma a aikace gashi yana yi ba wai a ce wai ai da an yi magana a ce shi ya ce ta kawa hahuna ba ka san akwai masu irin waɗannan za ga ba a ruwansu da ibada da ka musu magana ce ai shi ta kawa ba yana zuciya ba eh to ai magana inda inda abin da ke tsakanin kirjinka ya zama mai takawan to da an samu jikinka ya zama mai takawa amma tun da aka samu jikinka baya takawa to cikin zuciyar ma babu babu ne wannan shine a ka'ida manzo Allah yana cewa a cikin jiki akwai wata tsoka in ta kyautatu to za ka za a samu wato a, dukkan lamari ya kyautatu in kuma ta ɓaci da komai ma ya ɓaci saboda haka mutum ya ce shi ta kawa hauna kawai amma ya kima Allah ta'ala su jana ko ruku'i ko da'a to wannan kaga abin da yake ba shi ne daidai ba malai ce fal ubudiyya ismun jami'un li hadhihi al maratib al arba' to in aka ce bautantaka bawa ya zama bawan Allah da gaske to shine bautan da yake mutumin da ya bautar da kansa wanda kuma bautar wanda ya yi ma kansa zuwa ga Allah ya tattaro wani abu guda hudu Ya- ya tabbatar abin Allah yana son shi ya tabbatar wato ya abin ya ya zauna a zuciyarsa ya tabbatar kuma a magance a aikace ga yana faɗa a shi yasa zaka gani Abdullahi dan Mas'ud daidai da wasu abubuwan da mutane za su dan iya rainawa amma mun kaga sai bai gamu ba bai bar sa bai bar magabata suna yi ba ya zo ya same su wasu daga ciki suna cewa sallu ala nabi irin wannan ne da muke yi ba wai dole su a wai su cewa suke wai hallilu sai a yi ailala to ailala kafa kaza sai a yi kafa kaza a yi tasbihi sai a yi sai a yi shiru yadda dai muke yi ba yadda muke yi sannan kuma aka same su kuma bayan wannan kuma suka koma kuma duk abin da suka yi na aikin da'a sai su koma suna suna maka su gidaya abu musa da sha'ari da yanzu ya ga suna yi a masallaci sai hankali sai tashi amma sanin cewa abdullahi dan mas'ud sama gaba yake da shi a ilimi sai ya mishi ladabi bai musu magana ba sai ya je gidan shi ya samu manyan almajan abdullahi dan mas'ud suna jiran shi sai ce ya fito suka ce ya zai bude ko yanzu ya zauna yana fitowa ya ce ya abu abdurrahman na ga wani abu ne da ni ban ban taba ganin shi ba ko manyan sahabbai da magunguna yi me ka gani ya ce ai ga can suna cewa ai kokarin kokarta kaza so kaza sai ai shiru sai su gaba kokarta kaza so kaza sai a gaba abdullahi da musu haka haka wasu na cewa bai ma gaba ba sa kayan shi ba ya zo a guje ya zo tun daga nesa yake yake musu tofin alatsi ne yana cewa to sai dai ku zaɓi ɗaya ko dai kun fi sabbin ilimi ko kuma musabbai mai wala sun bi ku ilimi su ba su ba su ba shi ba su cewa sun mazala sabu mazala ilimi shi sai ce to wallahi ko zo da bid'a tabata ne baki baka irin akan wannan shehu usman ba irin kokarin da bai yi ba kasan Hausa a daina cewa wani sadu alal nabi sai a ji sai a gaba a je a je to ga da kaza kafa kafa bakwai fatiha kaza kyau su da ba irin uban da bai ba aka kirina ba littafansa gashi ba da za a biya ta bayani ya ce hatta ma wannan bid'ar ya zo mana ne daga tilmisan tilmisan can wajen dan magrib arabi wajen tilmisi haka ya ce kuma a can din ma an taɓa dainawa jama'a suka dage saboda bid'a ba da to kaga yanzu wani abin da kake yi ai hayyalla kake yi tasbihin kake yi salatin annabin kake yi mene ya jawo cewa ka sa abu ubangiji shine Allah ba shi ya dakatar da kai ce wani ya tsaya shi ne limami sai ya ce ku yi sannan ku yi ba kar ku ga kar ku kar ku ga wato wani lokaci a kasar kasar na bala bakar gumi ana ta sadu ala nabi akwai abubuwa da bala bakar gumi ya bari yana bijiran sai karatu ya zo da yawa an zo kan gaba sai ce to da ma an bari saboda karatu tunda ana karatu za a zo gaba kai amma yanzu babu dalili da za a zo a ce shikenan fatiha salatul fati ko ko fatiha da misalul fatiha waye waye waye da sauransu sai a shuga ta karantawa ba ba abu dalili wallahi babu in ba kadire ne shi je ga inda ya kawo wallahi babu altabashin ba ƙarya ki ba inda ya samu sai shi sai dai shi ne ya zuba kadiran kansa da zai kawo wannan amma wallahi a dan cikin tabashin bajau bajau ba sai dai shi ya yaki da wannan din amma yanzu kaga ba za mu yi daina wannan abun ba yanzu ka ce mutane kasi wannan to wallahi ka dauko bala'i ba wani wani wani wani kana gama faɗa a lokacin da tashi ya ga maka bakakken maganganu to Allah yana son wannan ne in yana so kawo aya ya ya duk sauran sabon cewa cewa tallahi laqad ji'tum bi bid'atin dalla aw laqad faktum ashabu muhammad ilma yace wallahi kun zo da bid'a na zalunci wannan ka rubuta iyawu sunna da shi nan da shehu usman in ka rubuta hisna fa da shi nan shehu usman ya faɗa wannan magana da ya zo kan gaba to baya kasa abu sai ya faɗa amma da kika san yanzu shehu ma duk ba to ba kusan har yana sha kasan nan duk masu ma kariya da waye dukkan iyali su kawai kowa na yana yi gidansu ne kawai ba wani abu ba wani abu ba magana wani shehu ake ba sai kuma wanda yake ganin ma shi ma shi shehu ma tun da yanzu kariya ake yi shi ba ba irin tijaniya sai yake ba kaga shi ba ya da wani mutunci a wajensa amma mu tsaya akan in kan kasan nan ba mu da wani mutumi wanda ya malamai suna cewa masu nazari na ce malamai na da masu nazari suna cewa a ta haɗewar najeriya najeriya ta zama najeriya a yanzu muka zama ƙasa ɗaya yanzu to shehu usman na da kamashin na da insha Allah a kanmu saboda ƙasa su can ɓangaren dai kusan ba zaman lafiya suke da juna ba ba su ma fahimci na zamantakewa ba to inda aka samu suna zamantakewa suka tara mu kansu yadda za su samu arziki shine inda shehu ya rasa to kuma ta yi aka haɗa Najeriya ba ta ba da ba da aikin waɗancan da aka haɗa Najeriya ba saraka shehu na yana da wato kamasho insha Allah ta'ala kan duk wata sala na Najeriya saboda haka ba magana ce ta tajir ne tajir na gaske amma kaga duk da haka a cikin abubuwa da yawa an kana dubawa da ya yaki da shi na al'adar Hausawa za ka har yanzu gashi an dawo da shi Allah kyauta malaci fa qaulul qalbi shi maganar zuciya هو اعتقاد ما أخبر الله تعالى عن نفسه mala ya ce ai alqiyamu bil qalbi wannan abu ya tsaye a zuciyanka yace to alqawlu bil qalbi huwa i'tiqadu ma akhbara Allah ta'ala an nafsi shine farko ka kudirce a ranka kudircewa da za zai lazumtar maka cewa ka yarda ka kuma miƙa wuya duk abin da Allah ya bada labari a kankin kansa yana baka labarin kansa to yanzu ka yarda kar a sami ka Allah ya ce ya bada labari a kansa kan wani abu ce kai to anya wannan ai ba zai yi ba in muka bai aka wannan fasara ai sai mu za a tafi ni kamar Allah ta'ala yana cewa ya ya rinta akan al'arshi sai ka ce a kai ina ai al'arshi ai wannan wannan ai zama kenan fa ai ba zai yi ba to da haka kai ka sani ko Allah ne sani ka saba ganin Allah ne kai yaya wanda shi ya san kansa kuma yake gaya maka gashi yayi abu kuma ka ce ba zai yi ba wannan haka ta'addanci ne to shi ce itiqadu ma akhbara Allah ta'ala an nafsi ka kudurce duk abin da Allah ya bada labari cewa ga yanda yake duka yadda dan da maka baka san shi ba sai da ga maka Allah ya ga maka ya da sibofi shi ne ilimi ne ya ga maka shi ne halitta ne ya ga maka shi ne iko ne ya ga maka cewa yana gani to duka yadda to idan ka yarda da wannan kuma to ya kuma ce maka ubangiji yana da ido ya ce maka yana da hannu dan qur'ani da ma zo mutum ya ce ma ubangiji ma bai da hannu ko share ayan ma to bar kafirci ne kuma yace yace fadan Allah ta'ala ma bana aka an tasli ma khalaqtu bi yadayya yadayya dayya kace babu hannu biyu haka ya fada to wannan kuma kafirci ne tawili fa wannan bid'a ce kace wannan wai ba hannu ba karfi wannan kuma bid'a ce kace ko babu wannan ayan to wannan kafirci ne kuma to ubangiji shi ya gaya maka a hantu a'lamu amillah ko kuka sani ko Allah ne sani to ya ce maka da ayan da yake ubangiji ya ce maka yayi kaza yayi kaza yayi kaza to duk irin wannan duk yana daga cikin hanyoyi da mutane ke tunkarar labaran abin da ubangiji ya bada labari ko a kansa ko a kan wasu abubuwa da suke da alaka da abin da zai faru nan gaba ka ce kawai baka yadda ba ya juyo ma juju a sai dai yan china yan china da suke ta musulunta ka je kana ce musu ya juyo ma juju a an ce annabi sabi da wani bai da ba kai na kai na an ce akwai wata dabba da ubangiji ta yi da tana magana tukallimahum allan nasa kanu bi ayatina la yuqinu kace akai baka yadda ba dabba da magana a bai da ba ubangiji ne ya sani ko ka sani wa akhbara rasuluhu an rabbihi da kuma abinda duk manzo Allah ya bada labari kan ubangijinsa min asma'ihi daga sunayensa ka yadda da shi wa sifati da kuma sifofinsa wa fa'alihi da kuma aikace aikacensa duk wani aiki da ka sani ubangiji ya ce yana yi to wannan ka yadda cewa yana yi ubangiji ya ba da labarin cewa ɗan tashi alkiyama a in ya shanya kowa da kowa mutanen kirkinmu da mutanen banzanmu kowa za a bashi adadin wato lokuta da ubangiji shi ya sani daga nan a kowa hankalinsa ya tashi razani ya razani azaba ya azaba mazala shi ne kaɗai da irin wajen Allah ta'ala ya ce to dan Allah dai a zo dai a yi wannan hisabu kowa ya san matsayin shi wannan shi ne shafa'atul uzma da kowa da kowa zai shiga ka duba a gari aya wanda ya aikin banza ya san ba zai sha ba a bawa har an gama ce ubangiji ne ya zo ya shari'a to in ya je shari'a sai mazala sai Allah ta'ala ya ce to ka je nan to ubangiji shine ke ba da labari cewa wa za'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ja yace maka ya zo sai sai to wani irin zuwa zai yi lokacin da ya zo to inda ya baro yanzu ba kowa kenan kaga wai ka maka wannan ba ya kawo wannan maganan kai ba kai kake kawo yanzu ba shi ne ubangiji ya ce wa ja a rabbuka wal malaku safan safa ya faɗa wannan maganar ka ga shi kenan ka faɗa ka yadda yanda ka sani cewa gabanin halittar ka ubangiji bai halitta ne yana halitta gabanin ya samu iko akan ka ubangiji bai da iko bai da iko akan akan haraba bai ne yana da iko to da ya bari kuma sai ya bari ya ya wanta waje ai kai ka komanta kai ubangiji da kai da kai kanka kai da yanzu da kamaro gidanka yanzu ba kowa a ba shi ubangiji ai da ya bar maka ba ce maka ya bar san wai bai san komai ba ya ga haka a ba shi baka yazo sai ka yadda wa ja rabbuka wal malaku saffan saffa to daga yanne ubangiji za a ga kawai malaiku suna tsittowa yanda kaga wato ruwan sama na tsittowa siriri haka ta ta wato girgije haka malaiku za ga suna tsittowa suna fitowa za ka ga suna wato sama kaza za ta kece kamar za ta ruwan sama kawai sai a ga shi malaiku to sai a ga malaiku kuma sun fara gyara waje suna suna mazurai ta alama cewa ubangiji ya fi zuwa ke shi ne kaji a saffan saffa da aka faɗa na ko ina ko a nan ne shugaba kaza zai wuce kaza an zo an yi wani layi an yi wani kai ka sana ba ba lafiya ba to a daga kuma sai a ga wani girgije kuma a sama shi ba ubangiji zo a saman girgijen wannan abin da ubangiji ya faɗa ke dole mu yadda to duka wanda ubangiji shi da kansa ya faɗa manzo kuma ya sake bayani dalla dalla da abubuwan da za su kasance hadisai sahihai ingantattu da suke cewa sahihai ne da sunan da sauran littattafai hadisin Abu Sa'id al-Khudri da sauransu da suke bada labarin cikakken da za a kiyama tashin kiyama zai faru Allah ta'ala a manzo sallallahu alaihi ya zo sai ya fassara wannan ayan cewa yawma yukshafa an saqin wa yud'auna ila sujud a lokacin da ubangiji zai yaya ma dan sa sai wani ya ce ah dan kyama kuma kauri muke nan ni ban yadda ba masala shi ya faɗa wannan magana yawma yukshafa an saqin sai manzo ya fassara abin da ake magana lokaci ne da ubangiji ya ce to shikenan kowa da ya je wurin wanda yake bauta kowa ya tafi wanda yake bauta shikenan masu bautan kaza masu bautan kaza za su tafi musulmai mumunai da kuma munafukan cikin sai su tsaya ku ba za ku je wurin da kuke bauta ba sai muna jiran ubangijin ku su munafukai ji tsammani suke yanda suke dinga mana shigo shigo ba zurfi ana can ma kaza su sai ubangiji ya kare su a shi wala su zai to shine a lokacin sai sai lokacin yayi da ubangiji zai yaya ma yankin masa ce to kowa ya sujada to shi kuma sai ba sai sujada ba daga nan sai ce ku je to kowa na da haske da zai haska gabansa su kuma babu haske sai su dawo baya to wannan duk ubangiji in magana ya bamu labari to duka ce wannan yawan yake ba an satsin ba shi ne tafsirinsa ba to wane faɗa ba shi magana ga shi ne yafi kowa sanin ubangiji shi kuma ya gaya maka ka ce baka yadda ba to wannan ababe su ne abinda anan malam yake faɗa cewa me yadda da sifofinsa da sunayensa da kuma aikace aikacensa wali wa mala'ikati da kuma wato mala'ikunsa manzo Allah Allah ta ya faɗa mana cewa a ya halci mala'iku wani ya ajiyar hatin masana wasu za ka waru ba ya halci suna da kafakai wasu suna da kaza fifike kaza fifike kaza fifike kaza ubangiji ya gaya wannan labarin wani ya zo ce zube ya da shi ba yanzu wannan ya karaita manzan allah ne ya karaita allah ta'ala wannan kaga ba yana imanin sai ya zama daidai dole ya fita daga musulunci ga wanda ya ce shi bai da mala'iku ba kuma kamar wanda tare da mala'iku su ma kamar wanda ya ce shi bai da aljanu ba yace a ba wasu aljanu ba ni ce ba tasiri ba akwai magana tasiri wannan kuma ita wata wata bid'a ce ta musamman amma dai mutum ce wai ba wasu aljanu to shikenan sai a ga musu a ga musu jinni sai kuma kawo mutane sai yace shi ne da ba kai ba kawai a kawai tunani tunani da zuciya to wannan lallai in ba zai wuya zama da imaninsa ya fita musulunci saboda ya kaita qur'ani ya kaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa liqa'ihi kuma wato ya wato duk abin da ubangiji ya bada labari akan haduwa da zai yi da bayi to ka yarda cewa wannan lalle haka haka yake na manzo Allah ya faɗa ba ba shi ba hadalika da abin da ya kama da wannan wato wannan abubuwa da ake cewa ka kudurce su shine ka kudurce gaskiyar su tare da yaqini tare da karba tare da sakankancewa tare da kuma gabaki daya kai gabobin ka su kasa kace sai abin da Allah ya faɗa Allah da manzon su ce da su ce su ne suka kowa gaskiya da haka na yarda wannan shi ne abu ake magana ba da cewa kaunin lisani shi kuma wato furuci na harshe kuwal ikhbaru anhu bidhalika shine abin da ubangiji ya baka labari annabi ya baka labari da sauran ababe da dukkan sani a shari'a to sai a ji kai ma kana yayatawa a bakinka a magance ba a ji kai gum ba yin gum wannan zai je jamu mutum masifa ne kuma waɗanda ubangiji ke musu uzuri to su ne kawai ba samu dama sun yi wato ilami sun sanar da mutane cewa su musulmai ne amma yanzu kamar ubangiji ya zaka rakan lokaci kai ba a taba ji ka taba bayani cewa kai musulmi ne ba ya fa baka zazzakan lokaci ba yana ya kuma sa kana haduwa da wanda za su kara maka karfi amma kawai kace a kai musulunci ka azuce kawai za ka yi ubangiji bai taɓa wannan ba dole ka faɗe shi a zuciya a baki a magance dan wannan shine ma'anar shahada shahada ba wai in kaje zaka shaida ba alƙali kana cewa ni a zuciya na an saka faɗa shine shaida ai sadaka dole ka faɗa ka ce in la ilaha illallah aji kana faɗa cewa la ilaha illallah sai kun aji ka faɗa a a waddu'a ilayhi kuma a samu kuma kana kira zuwa ga wato wannan kalma ta kalmatul tauhid ba wai a samu kai ba ruwanka ba a ce a ai dawa sai malamai a a dole kai da'awa da'awa kuma ba wai ba kowa da irin nasa akwai wanda shi da'awan da zai yi ne kawai da kyakkyawan halinsa akwai wanda shi da'awan zai yi ne da ya fito ya fito fili ya rika yin sallah ya fito fili ya rika cewa inna lillahi in wani abu ya same shi ko a ce subhanallahi ya da adadin da sunan Allah Allah a bakin sa to wannan shi da'awansa akwai wanda kuma da'awansa shine wato kyautata mu'amala a ce me yasa kai ce saboda addini da saboda haka ba wai ana maganar nan dole wai sai ka zama malami ka ja ka ka gabatar ka jinkitar ba a ana maganar wato da'awa gaban biyar da'awa shine wa du'a ilaihi a ko a suratu al-asr ko aya ka ubangiji ya faɗa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu imani kenan والذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي كذا قري نسوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولا دعواتي ما بس كاي دعوة والضب عنه كما ينن كار توحيد بعد ya fushe ka baka cewa za ka yi tauhidi za ka yi musulunci ba kuma za ka kara musulunci ba kai ba kai irin dan ba ruwan mu da duk abin da aka yi kawai shi kenan ai ni shi addini sani addini na ita shi kuma yi addinin shi za ka bari kuma a dinga ubangiji da ya halce kowa kuma ka bari a dinga cewa shi ya da ya da ya da mata a dole ka kara addini dole idan wani ce ba ya ce ba addini kule ya ce masa cas in ya kawo shi ba haka share ma wannan shi ba haka in ya kawo wani abu da lalata addini dole ka yi bayanin cewa wannan abu wane wane da yanzu zai lalata addini dole wato shi wannan din ya zo lalata addini ne ba zai gyara addini ba to kaga anan ashe kaga duk haɗin kai babu yadda za a ce za mu haɗa kai ni haɗin baki ni kakka min nasiha kuskure na kuma ni ma kan maka cewa aka wazzabba anhu ai zabbu an kalima ka kare abin da Allah ya gaya maka da abin da manzo Allah ya gaya maka na shari'arsa saboda haka duk abin da ya kaga yana son ya zama ya girgije yanayin wato zaman lafiyan wannan shari'a to ka fito fili ka ce wane wane da yake yin kaza to abin da fara da addini ne fara da addini fara gaskiya wani wani abin da kuke yi na ba daidai ne ba dan me za ku rinka hayinci dan me za ku rinka halitta da ba dan me za ku rinka kaza a fada azabba anhu a kiyaye duk abin da ubangiji ya fada da abin da manzo Allah ya fada wa tabiyin butlanul butlanul bid'i al mukhalifati lahu kuma kai bayyana da wato bacewan aikin bid'a bid'a da ta sa'a ma shari'ar Allah ta'ala da manzon wanda ka ba daidai ba da ce a ba kowa da ba kowa da kabarinsa ba kai ka je kai na kai mai sunna je kai sunna ka kai da mai bid'a je kai bid'a ka to ba komai je ku je kowa ya abun abun da gada ba kowa ya yi abun sa a daki in an zo sai a rika haduwa mu hadu an mana nisa ba mu da kuɗi ba mu da kere-kere ba mu da kaza a ba kuma kowa ta rigima akan addini to ku kyala kowa mana a ai duka ba za a iya yi duka biyu a lokacin da kashe mu zo mu gyaran kwalbati ba muna yi ba da kuma ne lokacin kuma zo mu gyara addini kuma dole a gyara addini tafiya da guda biyu ake yi shi kuma gyara addini kuma shine sama ba a tafi da awwalan dan shine zaka gani duk abinda manzo Allah yake aiken yan aike za ka ga duk akan tafi da ake fara da kula ya ya aiki Mu'ad ibn Jabal sai ce masa ya Mu'ad innaka ta'ti qauman ahla kitab hal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah ya ce za ka je wajen mutane da ahalin kitabi to farko abin da za ka kira su ne shi ne su kada ta Allah kaga tafhidi tafhidi ne duk wannan shi ne abin da za ka gani annabawa ana ta rigima da su amma za ka ga annabawa ba a fai ma gaya mana annabawa an ana rigima da su kan wasu laifuka na gefe ba in ba kamar su mutane annabi lutu ba da sauransu da sauransu amma galibi ga ana faɗa maka yadda suka ɗauki ba zai suka ce ba za a bauta ba Allah ba mu kuma wato masu tafhidi suka ce sai an bauta ba Allah shi daya saboda haka wannan karka tsammanin wani addinin musulunci wai salin alim a zauna da lafiya da da kafarai ko makiya ko masu kawo bid'a da ba addini nan ba a yi shi dan wai muka zauna lafiya da kowa ba ai da lokacin da kace la ilaha illallah ai wani kake madadi shi duk wanda ya ce akwai abin bautawa wanda ba Allah ba shi daya ai ka masa raddi kenan ko kuma ka ce la ilaha illallah lokacin da kace da wani ya ce shi zai iya bin shari'ar wani ma'aiki da mutum Muhammadu Rasulullah ka masa raddi su maganar a cewa ana ta da rigima ko wani abu duk bai taso ba a mu zo dai ta kalmar ta hada mu inda kuma kalmar ta kasa hada mu ya zama an je wani wajen da aka gaba a yi addini wato wasarare a lalata addini shi kenan sai mu hada in abin zamu yi haduwa ne an ba an far mana kafirai sun far mana ita ai kaga yanzu yanzu duka duka dai muna jingira zuwa ga addini shi kenan sai mu hadu ana gama ba mu koma mu koma wato fadan mu na cikin gida ba za mu daina ba ai sai kowa ya daina tukuna su kowa sai ya daina shirka da bid'a sannan za a ce za a daina za a daina yin wa'azi mana yace wal qiyamu bi dhikrihi kuma mutum ya tsayu da ambatan ubangiji bi dhikri ta'ala ko yaushe ana jin yana yawan ambatan ubangiji ko dai ambatan ubangiji ya tuna mu mutane ubangiji ko kuma a rika jin shi ma yana yin aiki nagari yana yin azkaru almasaiya wal layliya wal nahariya duka yana ji ana ji a bakin sa in ya tashi akwai zikirin da zai yi in zai kwanta akwai zikirin da zai yi yana tuna wa mutane wasu wani su aiki da irin aikin sa wa tablighi amrihi kuma ya rika isar da wato sabon Allah ta'ala to wannan shine maganar harshe wa amalul qalbi shi kuma aikin zuciya huwa kal mahabbati kamar wato san Allah san Allah wannan shine aikin zuciya na farko dama ai ya ga maka cewa sirrin bauta shine san Allah shine ya fara maka da almahabba duk wanda yake bautan Allah ba ya zan shi to kaga kamar yana ma rubutu a ruwa ne Allah ba zai karba ba shine kal mahabbati wat tawakkul ilayhi wal inaba da kuma wato tawakkali mutum ya samu ratayuwar zuciya zuwa ga Allah ka yarda da ubangiji cewa abinda wato duk wato zaka samu to sai abinda ubangiji ya ga dama abin da kake wato gudu na hatsari to ubangiji shine kadai ke da damar ya kare ka daga wannan wannan shi tawakkali al-inaba ilahi shine komawa zuwa ga Allah ta'ala a koma zuwa gare shi kar wato a samu mutum yana komawa a abin da ba mu iya yi sai ubangiji zuwa ga wani ubangiji wal khawfi da kuma tsoro ka duba ka gani ubangiji a wurare da dama yana kawo yana kawo wato nunin na jam'in na al'ababa وقضينا إلى بني إسرائيل وقضينا ووصينا أما بلا كتب يا شيء وخافوا وخافوا لا وتجي وخافوني كل أورونا بلا قد يا كاو نل عن ولا يا جاء بقى تيوا أورو شي شي شي ما كان أورو da abu da ke alaka da tsoro ba ma Allah shirka ciki in dai tsoro ne na cewa ina gudun wani wani kai sa ni a wuta ko zan balkalce ko zan yi talauci ko zan yi kaza wannan duk wanda ka hada shi da ubangiji to wannan tsoro ne wanda kai masa shirka shirka ko babba a inda ake sa ake wato sa ran da kuka musulunci kai kace a kai gaskiya ba za ka yi taimakon musulunci ba saboda an ce za ka talauce saboda an ce kaza an ce kaza an ce za a raba ka da aikin ka da waye waye waye waye a inda musulunci zai rubuce yanzu kaga ka fifita tsoron duniya da kuma aka tsoron ubangiji wannan shine khawfu ibada tsoro ta bauta amma ba wai tsoro na dabi'a ba tsoron ɗabi'a wannan duk ba yadda muka iya mutum ya ga maciji ya gudu annabin Allah ba kaga nufi ɗaya yayi wani ya mutu amma da aka je ya ga maciji ya sai ya gudu sai da ya ce masa Musa aqbil ya ce dawo dai dawo dai dawo dai to kaga yadda abubuwa suke sau da tsoro anan ana magana tsoro na tsoro na ibada wanda yake wato duk wanda ya ma ubangiji shirka a ciki to yayi shirka war raja'i da kuma fata fata shine wato duk abin da mutum zai aikata duk abin da zai bari to zai aikata ne ko ya bari ne saboda fatan abin da ke wajen ubangiji saboda kwaɗayin abin da ke wajensa saboda kwaɗayin aljannarsa saboda kuma ganin girman ubangiji da kuma koran azabarsa wannan shine arraja Allah kana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ga wanda yake fatan Allah ta'ala da kuma ranar karshe to arraja shi ma wato ba a yi ba kowa irin wannan raja da sai ubangiji ba wai na ce wa ina waka ce ina fatan zan samu kaza ba a'a ba irin wannan fatan ba wannan fata ce ta dabi'a a'a fatan shiga aljanna fatan samun arziki fatan abin da ke wajen ubangiji na arziki ya baka to wannan kadai ubangiji ake ma wannan baka cewa yanzu wai kawai wani mahaluki cinka da shanka da iskanka da wato mutuwanka duk yana hannunsa kuma ka ce wai in ka masa biyayya ne na yi mashehi biyayya saboda ina sa ran wato rumfana na kurmi wato ya miƙe sosai kaga fata kake yi kenan kana fata abu da ke hannun shehin ba kenan ba kana fata abu da ke hannun shehin kenan to wannan kaga shine ubangiji kuma yake cewa duk wanda ya masa ya musu shirka liman kana yarju Allah wal yawmal akhir arraja shine kai fata abin da ke wajen ubangiji duk arzikin da ka samu ko da ta hanyar zaidu ne ko awun ko ubangiji ne kawo maka to wannan shine fata kana fatan samun aljanna kuma kana tsoron azabansa za ka ga so da dama ubangiji yana yaban annabawansa akan irin wannan fata na rahamarsa da kuma tsoron azabansa ina mukani sari'una fil khairati wa yad'una da rahaban wa rahma suna bauta mana kwadayin ladan da kuma kwadayin abu da ke wajen mu Allah ta'ala wa rahaban da kuma tsoron azaban mu da tsoron abinda in suka saba mana me zai musu Allah ta'ala ke sadaka to wannan shine arraja shine arraja wanda yake da alaka da bauta wanda kuma duk wanda ba shi da irin wannan raja din to shirka ne shirka babba zai iya fada fada in dai har yana jin cewa akwai wani wanda yake shi abin da yake yi ko ya bari to idan yana yi ne saboda fatan ya samu kaza wurin wani to wannan gaskiya akwai matsala wannan akwai matsala ya kamata a kula kwarai da gaske ku duba ku ga ku duba ku ga annabawa da yake wai dan ku fahimci cewa duk wanda yake fatan ubangiji bai sa cewa marraja Allah ta'ala azalla lillahi wa akhbata lahu wa akhbata li'azamatihi duk wanda wato ya zama yana fatan ubangiji to alamun ka ga yana fatan ubangiji shi zaka gani ya riga ya saukar da jikinsa baki ne saboda Allah ya zama kaskantacce ga Allah ta'ala ya kankan da kansa baki da sannan kuma ya zama duk jikinsa ya sauke jikinsa baki ɗaya saboda girman ubangiji a annabawan allah akwai lokacin da ubangiji zai tara su in ya tara su zai tambaye su cewa ku gaya mana mutanen ku me suka amsa mu sai su shiru sai wallahi ban ba mu da ilimi to kaga yanzu wannan shine fatan abin da ke wajen ubangiji da kuma tsoron azabarsa yau mai jima'in Allah wa kusula fa yaqulu ma la ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub yace me aka amsa muku abubakar ba zai yace mazala zai yace ba zai kira sunan abubakar ba a lokacin wannan wato daga cikin malaman tafsiri asuddi asuddi yana cewa ubangiji ne ya saukar da su masauki biyu masaukin farko dan ya sanya mutane su fahimci girman girman shi a wajen annabawansa da kuma cewa annabawa duk inda za su kai su kawo su bayinsa ne to sai aka fara tambayar su aka tsiye su cewa kafin su shaida Allah ta'ala sai ya cire musu natsuwar da za su shaida shine yake cewa nazalu manzilan ubangiji ne ya sanya su a wani masauki dahalat fihi al-uqul shi hankalin su baki da suka zama sun dumauce baki daya fa kafuhu wa abuhu sai suka yi tsoron ubangiji suka yi gafana saboda shi sai haka a lokacin da ya ce musu ma za ujibtum sai suka ce la ilma lana innaka anta allamul ghuyub amma lokacin kuma da bayan sun faɗa wannan sai ubangiji ya ƙara sanya musu wata natsuwa to in sake tabbayar su wani su shaida to wannan ka duba ga yadda yadda annabawa suke wannan shine arraja da Allah ta'ala yake yake gwada mana wal ikhlas sai ikhlasi ikhlasi shine wato tsantsanta ma Allah ta'ala bauta tsantsanta ma Allah ta'ala bauta duk abin da zaka yi in dai Allah kake sai ya baka lada in dai wato lada kake nema da wannan abin to kai ne dan Allah karka yi dan manzon Allah karka ce ai ya Allah na yi ne wannan abin dan annabi a'a lada kake so dai ko to je kaurin je kaurin Allah ta'ala kai tsaye Allah ta'ala inda yana son wannan to da tun a lokacin da ubangiji ya saukan ma manzon Allah da za su alaka ibadi ali to da ya ce to ai ga kanan ga kanan ga kanan kusa da su ba amma cewa ai wannan su alaka ibadi ali fa inni qarimun ujibu da'watad da'i idza da'a yace ga ni ina kusa kawai su kira ni amma mai ce a kira a kira ka ba ai ba kai ga ka nan kamar kai ne wani ka ajanci kace to ga ka sigi nace kai musu bana a ga ka to ba gidi ne da wannan ba magana wani sigi nace wai wani mushi sigi nace a majalin sa a wajen da'a ana sa mu Allah amma ba wajen magana tsantsanta ma Allah bauta neman da ba da lada wallahi duk wanda ya hada manzon Allah da Allah a waje daya wajen ubangiji ya bashi lada ba shi da bambanci da wanda ya hada Jesus da Allah ba shi da bambanci da wanda ya hada duk wani shedani ba ba ba ma annabawan kirki ba wasabri ala awamirihi wa nawahihi kuma mutum yayi hakuri akan umarni da ubangiji ke bashi wa nawahihi da kuma hani da ubangiji ke hana shi wa aqdarihi da kuma abin da ubangiji ya kadaro masa a samu kana hakuri wannan wajibi ne wajibi ne a samu dan adam yana hakuri da abin da ubangiji ya kadaro masa idan aka samu yana ma Allah kumburburi yana wani kumburi shi dan me aka mishi haka to yanzu wannan baki daya wato ya riga ya ya wato girgiza imaninsa baki daya saboda daga cikin shiga-shiga imani ai akwai imani da kaddara to kaddara kuma khairihi wa sharrihi sadaka dan an jarabce ka da wani abu kaji cewa kai dan me ubangiji maka wannan baka hakuri ba to yanzu wannan abin da mutum yayi ya girgije imanin sa to sai kuma malai ce war riba bihi wa lahu wa anhu wannan duka da bambanci ar-riba billahi war riba lillahi war riba anillahi wannan duka da bambanci ar-riba billahi shi ne wato mutum ya yadda da ubangiji wato ya yi imani da shi al'imani billah shi da arzuma billah ya yi imani da allah baki ɗaya duk abin da ubangiji ya ba shi na hukunci to ya yadda da shi shine ar-rida billahi da galibi da ba kaga an kawo ba'un to galibi yana da alaka ko imani da karshe al-imanu billahi wata alaka da zuciya ne aqida ce tsantsa saboda ka ar-rida billah ana magana mutum ya yadda da abin da duk ubangiji ya shar'anta masa ya mishi ya mishi hukunci kuma ya yadda da dukkan abin da ke da alaka da ubangiji baya yin komi sai abin da zai yadda da ubangijinsa shi kuma arriba lillahi shi ne ya zama in zai yadda da wani to zan yadda ne saboda Allah kamar zan so wani zan so shi saboda Allah shi ne arriba li ajlillahi ke in zan yadda da malam wani malami da yake koya mana addini to ba zan yadda ne saboda wai kawai shi ba zatinsa a zan yadda ne saboda Allah ta'ala saboda na fahimci yana haɗan da ubangiji sadau ne sada alheri ba kada tsiya ba to shi da arriba lillahi shi kuma arriba anhu shi ne wato kaida da duk abin da ubangiji ya hukunta maka ya maka hukunci wani wato yarda ta musamman wannan shine arriba al-khas banda as-sabr da arriba al-wajib to a sabaka da wani arriba al-khas wani wannan musamman ta yanda misali in da ubangiji zai maka wani hukunci wanda ba wanda baka ji dadin sa ba to kuma sai a samu ka daina kallon yadda hukuncin nan ya ya zama ya bakanta maka kai kana kallon shi a matsayin aikin ubangiji ne to kana kallon shi a matsayin aikin ubangiji ne ka je baka jin komai a zuciyarka rasuwa ne aka maka amma sai ka daina kallon rashin da kai na dan uwanka wani sai ka koma kana kallon ubangiji na da hikima da ya dauke shi kaga aikin ubangiji kake kallo kenan to yanzu ka yarda da hukuncin Allah wato abin da ya hukunta maka shine arriba anillahi ta'ala arriba anillahi ai arriba an kulli ma qada ma qada Allah wa hakama shine kaje da dukkan abin da ubangiji ya maka hukunci ya kuma wato kaddaro maka duk abin da ya same ka kaji cewa to da ba san ba zai kubuce maka ba kamar da hadisi Abdullahi ibn Abbas ke nunawa abin da kuma ya kubuce maka kuma to ba yanda za a iya same ka ka koma tsakaninka da ubangiji duk abin da ya same ka ko ba ka so ka koma kana cewa ya ubangiji wannan abin da kai na san akwai hikima ya ubangiji ina son wannan jarabawan da kai saboda sanin hikimanka ya cancanta a yabe ka saboda hikima ya ubangiji in wannan jarabawan zan ci jarabawan nan wani tanaji kake min ya ubangiji zaban min in ba ci jarabawan ba ya ubangiji kawo min abin da yafi wannan kaga kana koma ma ubangiji kullum ka kalla aikin ubangiji ba wai shi sama za ka kalla sama shine aikin ubangiji ba shi yanda shi wannan abin cutar da kai ba in kana kallon abin da shi inda wani abin cutar da kai yanzu wannan kana kallon janibin haƙuri ne yanzu in kuma kana kallon janibin shi aikin da ubangiji ya yi na kaddara ba kaza da ya yi da hikimarsa ne ya yi wannan yanzu ba kana kallon shi ta janibin arriba alin lahi arriba an hukumin lahi saboda mai saboda ubangiji yana awwasa ne da hikima zubai da liliyani kamar da na taɓa ba da labari ɗalibansa a tauri sun je gaishe shi sai suka same shi wato cuta ya cuta babban malami duka ba za ka roki Allah ba Allah ya yi maka to da ya juya ya kamar akwai alaman karaya tare da su sai ce ya ubangiji wannan abin da ka jarabce ni in dai shi kake so Allahumma khilli khilli ya ubangiji zaban min wannan shi alherin ko to na da za karba daga cikin abin da ake magana aka ba college ne college shine kamar irin shanyewan jikin da ake ganin kamar wannan abu ya maka yawa ba za ka je ka roki Allah ba sai ya ce a'a a cin da dai haka karaya inda haka yana sai ruka amma tun da sun karaya suna ganin kamar abin fa abin ya musu tsauri da yawa shi kuma sai ke yana cewa abin da musu tsauri ba bai mai tsauri ba to wannan shi da riba adillahi ta'ala wal muwalati fihi da kuma wato in za ka yi soyayya wato ka kulla soyayyanka akan akan wato san Allah idan in kana son wane to abin da ya hada ka shine san Allah ba wai duniya ba shine al muwalati billahi wal mu'adatu fi in kuma kana adawa da wani to ya zama adawan ka ta zama mafi tsanani ne mafi tsananin adawa ne a lokacin da ya zama ya taba ubangiji maza Allah in wani abu na rayuwa aka masa za ka ba ya damuwa amma ba ka taba Allah ta'ala sai ga ya ira shi ya kada sai a ga ya tashi tsaye yayi fushi Usama Usama kamar da yake a wajensa kamar jika yake a wajensa saboda ba zairu babansa kamar da yake a wajen manzon Allah haka maza Allah yake rike shi so da dama ma suna cewa masoyin manzon Allah kuma dan masoyinsa hibbu rasulullahi ibnu hibbihi saboda haka to sai da yana matsayi ne girman ga tajan manzon Allah amma wato shari'a ce wata ta yi saka za a mata shari'a shari'a ta musulunci sai aka ce aje a kamun kafa da Usama ana ganin yaje manzon Allah ba zai iya karamin yaro ne manzala yana san shi manzala ba zai iya ce masa a'a ba amma usama da ya je ce ya manzo Allah hannun wance sai ya canza masa yace yace hukuncin ubangiji kake sa a canja to wannan shine al-muwalatu lillahi wal mu'adatu fihi la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya kar ku riki makiyina da makiyanku makiyanku a matsayin ababen soyayya wanda za ku zama kuna soyayya soyayya ta taimakekeniya da kuma a kudda kudu an gan ku an gan su ba inda aka ce a ya ka addini ce aka yi mai hudda kawai amma mu kyautata musu in ta kama amma ba inda aka ce wai mu je mai hudda kudda kudu tare da mu tare da su da tsakanin mu da su ba wani bambanci babu wani tawari na addini babu wannan ba da ce wal ikhbati ilaihi bari mai shi tsauri saboda yanayin lokaci wani ikhbati ilaihi sannan kuma a samu mutum ya ya wato kaskanta zuwa ga Allah ta'ala al ikhbat a shine al khudu wal khushu wato a samu mutum ya ya ya ya wato ya zama wato gabaki ɗaya ya saukar da jikinsa da kuma zuciyarsa baki daga Allah ta'ala fi al ikhbatu ila Allah ta'ala Allah ta'ala ta bashir mukhbitin alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum kai bishara ga al-muqmitun al-muqmitun a sauni yake cewa suna al-muqmainin rabin bi qada'illahi ta'ala shine wanda suka natsu suka yadda da dukkan abin da ubangiji ya musu hukunci suka zuci wato gabobin su musu nuna wani wato kumburi ba musu nuna wato gazawa ba to wannan shine al-ikhbat daga al-khamtu al-khamtu shine wato kasa wacce take na farko in kana takawa ba ta cutar da kafarka sannan kuma a ita kanta munhafiza ce ta yi lebur ɗin da ba za ka zo lokacin da kake hawa za ka ji a jikinka alama kamar wani hawa ba diddin murtafi to idan aka ce wani ya zama mukhbit shine wato kamar ya sanya alaƙar shi da ubangiji alaƙa ce ta ina ubangiji yake so ga umarninsa to ni kuma ina ƙarƙashin umarninsa to shi al-ikhlas mutum wannan yana zai gadar mutum ya dinga wato tuna girman ubangiji da wato a tsoronsa wanda malamai suna cewa wannan shine wato farkon mataki da mutum zai samu na na wato tafiya zuwa ga zuwa ga Allah ta'ala sannan kuma cewa qumanina bihi a qumanina billah shi wannan mada ta qa'un mimun nun duka abin da yake nuni shine wato as-sukun wal hudu a same ka kawai duk wani abin da zai sanya kana rabarbaka hankalinka ya tashi sai a kwanci hankali tare da kai shine aqumanina to a tumanina billah shine a duk abin da ubangiji ya maka to a lokacin za a samu in dai ka kalla bangaren ubangiji cewa shi ya maka wannan da sai a samu ba ka tashi da hankali za a ga kawai abin na girgiza mutane amma kai za a zo a same kai mai girgiza ka ba saboda me saboda ala bi zikirin lahi tatmainul qulub saboda kai hankalinka a kwance ke in dai lokacin da kake alaka da ubangijinka in an hankalinka ya tashi to an taba ubangiji ne ko an hana ka gani da ubangijinka to wannan shine akumanina billahi ta'ala wa nahwu zalika min a'mal qulub da kuma abin da ya kama da wannan za a aikace aikacen zuciya allati farduha akadu min fardu a'mal dawarid wanda faralin aikin zuciya ya fi karfi akan faralin aikin gabbai wato sanin Allah yi ma Allah tauhidi kadaita shi tsakanta shi da bauta soyayya ka bunna soyayyan Allah ta'ala a zuciyanka ya fi sallah shi ne abinda malaki faɗa a kabi min a'mal jawari ya fi sallah girma shi za ka jace wala zikirun lahi akbar zikirun lahi shi ne azzikir allazi yusa'i allazi yastalzimu mahabbatan lahi ta'ala wastihdara wastihdara azamati za ka dinga halarto da girmansa da jin cewa ubangiji shi ya isa ba kai kai isa ba to wannan shi ne ya ma fi sallah shi ne ibn qayyim ana yake cewa a kar min farda a'mal jawari wa mustahabbuha mustahabbun aikin zuciya kuma ahabbu ila Allah ta'ala min musahabbi a'mal dawari ya fi soyuwa wurin Allah ta'ala akan aikace aikacen dabbai na musahabbi su ma kamar misali mutum an mushi an mushi mutuwa sai aka samu ya ba daina kallon mutum ya koma yana kallon aikin ubangiji wannan musahabbi ne ba kowa zai iya ba wani in aka mushi rasuwa za a ga hankalinsa ya tashi ya canza kamanni ya jima bai wanka ba da sauransu duk abu ta canza mashi wani kula gani in ya juya ko da abin da damu sana dafa shi amma idan ya juya ya tuna cewa aikin ubangiji ne sai ya hakura sai ya ci gaba da yin wasu abubuwa ko da za ga damuwa ba dai ba ka gani alamar cewa wannan lallai ya koma da lamar zuwa ga ubangiji to wannan gwargwadon shi ko mustahabbi to shine ma yake cewa to mustahabbin irin wannan aikin zuciyar da zaka gyara a zuciyarka ya fi mustahabbin nafi da zaka yi saboda da ba ran duni za zama za su Allah za su kyautata ne idan akwai irin wannan abinciya to ya zama ka da ka same su kuma to zai zama wannan sun fi sun fi a wajen ubangiji wa amma a'mal jawarih aikace aikacen gabai kuma fakas salati kamar sallah imani baya tsayuwa ga wanda baya sallah al'ahadun nabi bane na bainahu as-salah faman taraka faqad sha faqad kafa an ji maza Allah wal jihad da kuma jihadi jihadi wanda maza Allah ce shine jihadu sinabil islam duk inda kaga musulmai sun kaskanta to ba jihadi wannan ka dauke shi kaida maza Allah cewa jihadi shine din wato sinabil islam duk inda kaga ana samun kaskanci ana zuwa za a je a yi wani yarjejeniya da su da arna suna ba mu wato kaskanci muna karɓa wai ba wai ta karɓa idan hikima ba irin da mazala ne na Hudaybiya a'a kawai ba yanda muka iya ne ko mu karɓa ko kuma ma a cikin da mu to wala ba ba jihadi ne jihadi tun daga jihadin zuciya babu shi gyaran zuciya gyaran zuciya wato a daina zambacin aminci a yaƙi san zuciya a daina wato a yi mutum dudu ne juna in an gyara wannan sannan kuma a gyara jihari tsakanin mu da ba musulmai ba duk inda ka ga wannan to alama da maka musulunci duk inda ka ga musulunci ya sauka to babu jihadi a nan Allah ya dawo da jihadi wa naql al aqdam ila al jumu'ati kuma aga kana daukan sawayen ka zuwa sallar juma'a ba wai aga mutum ya ya zauna ce juma'a ruwan shi da juma'a ba me yasa zaka zuwa juma'a eh ai shi shehi ne wannan sosai ai shi ya kai ya tambaza shi ba ruwansa ba ruwansa da wasu ibadin duka shi shi Allah ya lamunce mishi Allah ya yarda da shi Allah ya zaɓe shi bai zaɓe shi ba wallahi bai zaɓe shi ba wanda ya ce baya zuwa juma'a bai zaɓe shi ba da yawa kuma akwai wanda ba zuwa juma'a da yi magana sai yin ƙarya sai ai ya dake su ne ya kai su kaza ya kai su kaza ya arafa ne aka kai su aiwaye duk ƙarya su ne ko kuma an ji an shawagi da shi an dawo amma dai wato ba ba ba ba ba, ba irin wato waliyan Allah ta'ala ne ke mara masa baya ba wal jama'a da kuma sallan jami'i sallan jami'i shi ma wani alama ce da ake gane cewa mutum waliyi ne da gaskiya ba za a samu kai ba ruwanka da masallaci ba musamman da maza musamman maza shi yasa malamai da yawa suke cewa sallan jami'i wannan wajibi ne mazalla a cikin sahih yayi har yayi wato himma ya himmatu wanda ba zuwa sallan jami'i ya kona gidajen su malamai suka ce to kaga wannan abin da yake musahabi ai mazalla ba zai wannan aikin ba saboda haka sallan jami'i wannan wani abu ne wanda yake wajibi ga wanda yake namiji ba wai shawara ake bashi ba wa musa'adatu al-ajiz da kuma taimakon gajiyayyu wal ihsan ila khalqi da kuma kyautata ma halittu wani hau zalika da abu ne kama da wani na aikin gabai fa qaulul abdi to nan fadin bawa fi salawati a sallarsa iyyaka na abudu kai kadai muke bauta to iltizamu ahkamil hadhihi al-arba'ati wa iqrarun biha kaman ya ce ne ya lazimci waɗannan abubuwa guje guje guda biyar kuma ya tabbatar da su ya yarda da cewa Allah kadai zai so ya kuma yarda Allah yana son sallar ya kuma yarda a magance zai faɗe ta ya yarda kuma a aikace zai yi ta to wannan shine iltizamu ahkami hadhihi arba'a hukunce hukuncen waɗannan abubuwa guda hudu tun daga kudiri da kuma magana da kuma harshe da kuma san Allah din wannan abubuwa guda hudu abin da suke hukuntarwa to ya ya rashi ko zai bi su shine iltizam ya yarda da bi su saboda kaman yadda muka sani hanya waje da ci shine wato tana lazimta lazimta shari'a ne a wa qawluhu fadinsa kuma wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakonka talabul i'anati alaiha wa tawfiq laha wannan kana neman ita bautan da kace ma ubangiji zaka bauta masa ne kake da wato Allah ya taimake ka anan kaga malam wani abu ya gaya mana ita bautar da kake ma Allah ta'ala to abin da ke lazimta bautar shine lazimta shari'a sai ka duk wanda baya lazimta shari'a to baya ma bauta ma Allah saboda baya lazimtan abin da ubangiji yake so ita kuma wato samun taimakon ubangiji a listi'ana ita kuma abin da ke tauhidin ubangiji abuwan ubangiji ya sanya ka akan hanya majalici ba kauce ba to abin da ke lazumta wannan ke gane da shi isti'ana neman taimakonsa dan yanzu ka iya zama kana bauta ma Allah amma ko gobe a samu baka yi saboda me saboda baka nemi ubangiji ya tabbatar da daga da kaka akan wannan shirya ba to waɗannan kuma da su ne ake samun shirya ka bauta ma Allah da abin da yake so in kuma ka ci karo da abin da Allah yake so da kuma ka nemi ubangiji ya tabbatar da kababuwanka akan wannan kar ka kauce to shine yace maka sai ka asalla ka ce iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in da yawa muna sallah ai babu halatu da wannan abubuwa wa qawlu fadansa kuma ihdina siratal mustaqim ka shaida mu zuwa hanya majalici mutabammin al-amrayni ala at-tafsil to wannan duk ya hada da lazumtan shari'a din da kuma taimakon da ubangiji zai maka a filla fillansa wato kamar yana maka bayani ne cewa idan ubangiji ya hada maka wannan abubuwa to ya shirye da kai in ubangiji ya hada maka ibada yanda Allah yake so ya kuma tabbatar da kai a wannan ibadan baka ce ba ka yi ba baka yarda ba to ubangiji ya ce da kai hanya majalici inna allaha la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim Allah ta'ala shi ke shaida bayi a wanda suka yi imani zuwa ga tafarki majalici saboda haka in ubangiji ya sanya ka tafarki majalici ma'ana shi da abubuwa guda biyu kana da bautar Allah kuma kana da tawfiqin sa a wa ilhamul qiyam bihi ba da kuma ubangiji ya kimsa maka ka ci gaba tsayuwa da ibada da kuma neman tawfiqin nasa wasu loku tsariƙi saliki da ilallah ta'ala kuma ka ci gaba da lazimtar tafarki na masu bin tafarki zuwa ga tafarkin ubangiji ka samu ka canja salikai a nan ana magana masu bautan allah masu zuhuru masu gaskiya masu kaza masu kaza su bacin gaskiya to wannan shi mutum ya lazimci ya lazimci wa'annan hanyoyi mala ce wallahu almuwaffiq bi mannihi wa karamihi allah ta'ala kuwa shine muke fatan ya datar da mu da baiwarsa da karamcinsa kaga anan sai ma ne cika shaida wannan arashi ya riga ya yarda cewa wannan abin da ya faɗa din shine abin da Allah yake so to wai shi ma yana kan ubangiji ya tabbatar da shi kada kada ya zama ya yi amfani da ya amfani da abin da ubangiji ya ya sanar da shi yace wallahu almuwaffiq bimannihi wa karami kuma da ma ubangiji shi ke datarwa da baiwarsa da kuma karamcinsa walhamdulillahi wahdahu dukkan godiya da kira da sun tabbata ga Allah shi daya wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dahu Allah ta'ala ya salati ga wanda babu wani annabi bayan shi wa alihi da alayensa wato mutanen gidansu kenan wa sahabi da sahabbansa wa warithihi da wanda suka gaji abin annabtan manzon Allah malamai kenan wa hizbihi da kuma dandazan wato kungiyar ubangiji wanda sai ɗaya ayarin ubangiji hizbullahi hizbullahi ba wannan can kankaradin ba hizbullahi na gaskiya wanda su ne suke da bauta inda aka gansu za su ce su wato abin da ubangiji yake so Allah ta sai malaka tammal kitabu bi aulillahi al-malikul wahhab to dai wanda littafi gashi ya ƙare da taimakon Allah wato Ubangiji sarki alwahabu mai baiwa to cikin baiwarsa kuma ya mana baiwa gashi mun kawo wannan ƙarshen wannan littafi a can ƙarshe za ku ga ana cewa mawallafin ya ce ya gama wato reraye wannan abin da ya reraye a shekara ta ɗari takwas da arba'in da ɗaya ya shekara da wajen a shekarar da yawa kuwa ɗari takwas da arba'in da ɗaya ya gama rerayewa kuma kaga har yanzu a karanta shi ake yi mu da muka fara ina da da mun fara kaman a disamba ne 2024 a shekara ɗaya da 'yan kai kenan na ji disamba 2024 muka fara wannan karatu yau gashi mun gaba a yau uku ga watan mai 2026 a kasan abinda muka muka dauka wannan duk mun dauka sabanin sauran duk kacika da muka fara da yawa sosai ba ba dauka ba amma inda ka farko haka ce cikin iko Allah an dauka kuma duk inda aka sani rumbun aje kacikan mu tun daga na website na whatsapp na telegram da sauransu duk wannan aka yi za a samu suna da a kasar 41 Allah ta'ala ya sanya abin da muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abin da muka yi kuskure ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya sanya mu amfana abin da muka saurara Allah ta'ala ya sanya waɗannan kasuka muna yi domin sa ne Allah ta'ala ya ganar da bayansa hanyar da ubangiji yake so kuma idan ya ganar da mu ya ubangiji kamar tawfiki kamar tawfiki mu tsaya tsayin daka akan abin da kake so kar mu canza kada mu juya kada mu wato sauya kada mu kawo kike-kike a a wato mu iya wato fahimtar mu a abinda ubangiji kake so kaje da shi mu shi muke so ya ubangiji ka tabbatar da daga mu akan wannan a wannan ba zai yi mu faɗi mu faɗi abubuwan da da can muka yi na tsammanin kila bai humi abubuwa rabi ba ko mai wani rairaye-rairaye amma dai a bar maka rairaye-rairaye saboda lokaci ya riga ya kure insha Allah dai wannan shine karshen littafin mu da za mu yi na tajrid tawhid mufid na Ahmad ibn Ali al-Maqarizi wanda ya rairayo daga littafin Madarij Salikin da kuma wasu bangarori na littafin Ihya Ulumuddin na Ghazali duk da kai rairayo su kashi kuna ji yanda makaranta shi cikin dadin rai kusan wanda littafi karami da kake gani to in dai ka karanta shi ka fahimce shi insha Allah ka shiga Madarij Salikin sai dai mai mai kuma ba wai kawai ya ji a rairayowa yadda gaske shi za wato malamai suka mishi ladabi wanda littafi ake karanta shi sosan gaske za mu hutu na sati daya insha Allah ta'ala a bari a dan huta sannan kuma kofa week in akwai dama insha Allah za mu ci gaba da karatu da wani sabon littafin kuma a littafin bayan shawarwari kuma mun ga littafin da muke sa ran za mu sa shine al'ubudiyya na Sheikh Sa'id Ibn Taymiyyah eh mun ana dara da wake yi wannan duk manganin sa ne suke dan suke dan rewa suke dan fadan su amma shi a wato babban wanda ubangiji ya yi mashi ya man tawfiki da samu da rayuwarsa a to littafin za mu karanta littafin sana da tsauri kare da gaske jiya jiya malam Muhammad Sani Umar muna karanta ittiba'u siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim sai aka zo wani waje mai dan wahala sai ce mai duwa ya gane a cikin kowa ya shiru sai ce to kun ga littafin ibn taymiya haka yake da wahalan gaske fihi shay'un min as-su'uba yace kamar yadda ibn taymiya ya faɗa amma wannan al-ubudiyya tana daga cikin yana daga cikin tafai masu sauki da ma da ya rubuta irin su al-wasatiyya ne in kuma an gaba kuma insha Allah ta'ala silsila ce wannan wannan da muka fara duk da manufa muka yi shi bauta ce in an gaba kuma ga ubudiyya ai ba bauta muke magana ba za ku ji ubudiyya kuma sai ka ga kowa suka saba muna gabawa kuma insha Allah sai al-wasiyatul kubra to shi kuma wannan kuma sai Allah da ya kai mu abinda muka da Allah ba mu dada abinda muka sanar Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.